إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yammacin juma'a sha biyar ga watan zulkada hijira na da shekara 1442 wanda ya dace da lissafin ranar 25 ga watan jun na shekarar miladiya ta 2021 wannan shi ne darasi na uku cikin jiran darussa da muke musu take da ladabi da biyayya waɗanda muke yin su daga littattafai aƙalla guda uku littafi na farko shine kitabul adab na limamu abubakar ibn abi shaiba sai kuma littafin makarimul akhlaq na alhafiz ibn abi duniya da kuma littafin makarimul akhlaqi wa ma'aliha na alkharaiti a darasin da muka yi a baya na ta yin kuskure wajen ambatan sunan alkharaiti ina cewa alkharaiti abubakar ne alkharaiti ne ba kharaiti ba wannan kuskure na ne malam musu jazakallahu khairan shi mun tabiya akan wannan gyaran insha Allah zamu kamar da muka tsara zamu dinga karanta wannan littafai gaba ɗayan su a darasi guda kowanne ɗaya zamu kebe mishi minti 30 insha Allah kuma zamu bi su a bisa jerin giyarsu a tarihanci farawa da littafin shi wannan babban malami shine al-Imam al-Hafiz Abu Bakar Abdullahi ibn Muhammad ibn Abi Shayba babban malamin hadisi malamin su Bukhari da sauran malaman hadisi wanda rasuwarsa kamar da muka ambata shekara ta ɗari biyu ne da talatin da biyar bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam to kamar da muka ce zamu tsallake duk waɗannan zantuttuka da masu mukaddima suka yi da sauransu zuwa doran matanin littafin inda malam yake cewa kitabul adabi ta'alifu abi bakrin abdullah bin muhammad bin abi shaiba shine sunan ba muhammad ibn abdullahi ba kamar yadda fada abdullah ibn muhammad ibn abi shaiba rahimahullah littafin al'adab ladubba wallafar babban malami abubakar abdullahi dan muhammad dan abu shaiba riwayatu abi bakr ahmad ibn ali ibn sa'id al-qadi anhu wannan littafi riwayar malam abubakar ahmad dan ali alqali shine ke riwaya daga shi malam abubakar din ibnu abi shayba riwayatu abi ali muhammad ibn al-qasim ibn ma'ruf an shi kuma dalibin shi a wannan riwaya shine wato abu ali ibn ibn qasim ibn ma'ruf wancan malami al-qadi sunan shi kenan al-hafiz al-qadi abubakar ahmad ibn ali ibn sa'id al-marwazi aka ce ya rayu kusan shekara 90 yana daga cikin manyan malaman hadisi da rubuce-rubuce da yawa ya rasu shekara ta 292 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam al-Imam an-Nasa'i ya rawaito hadisin sa a cikin sunan dinsa akwai tarihin sa littafin Tazkiyatul Hufadi da Imam zahabi da Tahdhibut Tahdhib na Ibn Hajar da kuma Shajaratul Zahabi fi akhbari man zahab ta Ibn Imad al-Hanbali da kuma littafin Tabaqatu al-Hanabila ta Abu Ya'la shi kuma mai riwaya da gurin shine Abu Ali Muhammad ibn al-Qasim ibn Ma'ruf at-Tamimi ad-Dimashqi al-Ikhbari al-Imam az-Zahabi yake cewa lahu juz'un sami'na mun ji karatun littafin shi a gun malamin mu guda biyu malaman sa guda biyu al-Mizzi da kuma al-Ba'al-Baki yace wa kana sahiba duniya ya kasance malamin Allah ya gafarta mishi Allah ya mishi yalwa na arziki a duniya yuhibbul muhaddithina wa yukrimuhum ya kasance yana kaunar malaman hadisi da dalibai kuma yana kyautata musu ya rasu shekara ta 347 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi kuma wanda ya riwaya littafin daga gusa shine Abdurrahman ibn Usman ibn al-Qasim ibn Abi Nasr anhu wanda ake malukunya da Abu Muhammad ana kiran shi da Ash-Shaykhul Afif ya rayu shekara 93 a duniya ya rasu zari shekara 420 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi kuma dalibinsa shine Abu Muhammad Abdul Aziz ibn Ahmad al-Kinani da Al-Hasan ibn Ali al-Labbad da Ahmad ibn Abdurrahman al-Tarayifi thalathatuhum su ukun nan suka ruwaito anhu daga gare shi riwayatu sharif an-nasibi abul qasim ali ibn ibrahim al-husaini anhum shi ya rawaito shi kuma daga gare su a riwayatu abul ma'ali abdullahi ibn abdurrahman ibn ahmada ibn sabir anhu sama'un li abdurrahman ibn ibrahim ibn ahmad al-maqdisi ibn ibrahim al-maqdisi anhu nafa Allah kaji silsilar malaman da suka koyi karatu littafin malam yace bismillahir rahmanir rahim akhbarana abul maali abdullah ibn abdurrahman ibn ahmad ibn sabir as-sulami ad-dimashqi biha sanata 66 و500 للهجرة قال أخبرنا الشريف النسيب أبو القاسم علي بن إبراهيم بن العباس الحسيني سنة خمس وخمسمائة للهجرة قال أخبرنا أبو محمد عبد العزيز بن عامر الكتاني والحسن بن علي اللباد وأحمد بن عبد الرحمن الطرائفي في سنة خمس وأربعين وأربعمائة قالوا جميعا أخبرنا الشيخ أبو محمد عبد الرحمن بن عثمان بن القاسم بن أبي نصر قال أخبرنا عمي أبو علي محمد بن القاسم بن معروف قال حدثنا أبو بكر أحمد بن علي بن سعيد القاضي عن أبي شيبة قال kaji isnadin littafin tiryan tiryan da malam ya kawo kamar yadda ya ambata masu riwaya mai faɗan wannan magana shine abul ma'ali abul ma'ali abdullahi ibn abdurrahman ibn ahmad ibn sabir as-sulami shine yake faɗa cewa an ba su wannan littafi wannan abul ma'ali ya rasu shekara ta 598 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama malami ne a kasar Dimashqa shi kuma yace daga malam Ash-Sharifu An-Nasib Abul Qasim wanda muka ji a baya wanda shi kuma ya ba su wannan hadisi a shekara ta 505 kafin shekara uku kenan da rasuwarsa dan ya rasu shekara ta 508 shi kuma yace daga Abdul Aziz ibn Ahmad Al-Kattani wanda shine al-Imam al-Hafiz al-Muhaddis al-Mutqin Abdulaziz ibn Ahmad Abu Muhammad mutumin Dimashka ne shi ma malami ne sufi daga cikin malamai ya saurari hadisai da yawa ya rasu shekara ta 466 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al-Imam al-Khatib al-Baghdadi ya mushi tarjuma haka al-Imam al-Zahabi a cikin Sirru Alami al-Nubala wannan malami shine yake riwaya daga babban sa Abu Ali Muhammad ibn al-Qasim ibn Ma'ruf shi kuma yake cewa daga Abu Bakar Ahmad ibn Ali ibn Sa'id al-Qadi shi kuma yace daga malamin sa Abubakar dan gidan Abu Shayba to kaji isnad au ibn Abi Shayba yace babu ma jaa fi ar-rajuli yuqabbilu yada ar-rajul babun bayanin abinda yazo na halaccin mutun ya sumbanci hannun wani mutum قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا يزيد بن أبي زياد عن أبي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن ابن عمر قال قبلنا يد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم wannan hadisi al-Imam al-Bukhari ya fitar da shi a cikin littafin shi al-Adab al-Mufrad daga dai shi wannan Abdullahi dan Umar din ta hanyar wani isnadi da wata kissa mai tsayi a shi malam Ibn Abi Shayba ya ruwaito shi a nan ta hanyar malaminsa Muhammad dan Fudail baya ga Imam al-Bukhari a cikin littafinsa a a abin nan wato Anabul Mufrad al-Imam Abu Dawud ma ya fitar da shi da shi da al-Imam an-Nasa'i dukkanin su ta hanyar wannan malami nasu Abubakar dan gidan Abu Shayba ta wannan isnadin daga Muhammad dan Fudail dan dan Ghazwan Abdabbi wanda ake masa alkunya da Abu Abdurrahman wanda malami ne thiqa min thiqatil muhaddithina amma dan shi'a ne ya rasu a shekara ta 194 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gaba ɗaya malamai masu kutubu sita sun fitar da hadisansa shi kuma yace daga Yazid dan Abi Ziyad shi ma al-Kufi ne wanda yana da hadisai a cikin al-kutubul arba'a a mai gaskiya ne amma yana da kurakurai da yawa muslim ya fitar da hadisinsa makruna rasuwarsa shekara ta ɗage talatin da bakwai bayan hijirar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama daga abdurrahman ɗan abu laila daga umar daga abdullahi ɗan umar ya ce mun sumbanci hannun manzan Allah sallallahu Alaihi wa ala alihi wa sallam قال حدثنا عبد الرحيم ابن سليمان قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان أن يزيد أنا عبد الرحمن بن أبي ليلى يساكي كاوني إسناد تهنيا عبد الرحيم ابن سليمان المروزي wanda shi ma daga cikin rijalu as-sittani ya rasu a shekara ta 187 shi ma da isnadi irin wancan mislahu yace irin wancan din wannan wannan isnadin shine irin isnadin al-Imam Ahmad ibn Hanbal a cikin al-Musnad da kuma al-Imam Abu Isa Tirmidhi a cikin sunan dinsa wa haddathana Abdullah ibn Idris wa Gundar wa Abu Usama an Shu'ba an Amr ibn Murra an Abdullah ibn Salama عن صفوان بن عسال أن قوما من اليهود قبلوا يد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورجليه ما ليس كاو إسنادي إرنا الإمام الترمذي كنا هل إلى يود الإمام النسائي ده ابن ماجه ده سبت ده وانا رواية دقى عبد الله بن إدريس بن يزيد الأودي wanda al-Imam Ahmad yake faɗa yana cewa kana kana nasija wahdi wani malami ne wanda babu irinsa ya rasu ka 192 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana daga cikin rijalul jama'a to da shi da Muhammad ibn Ja'far al-Hudhari wandar kenan wanda shi kuma rasuwarsa shekara ta 193 da Abu Usama shine Hammadu dan Usama Abdari yar shekara ta 201 dukkanin su waɗannan malamai guda uku suka ce daga al-Imam Shu'ba ibn al-Hajjaj al-Ataki babban malamin shi kuma daga amru dan murra amru dan murra wanda ya shika 116 yana daga cikin rijalul jama'a yace daga abdullahi dan salama al-muradi shi kuma daga safwan dan asal sahabin nan na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mai kissar al-ifkiya yace anna qauman min al-yahudi qabbalu yada nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wasu mutane cikin yahudawa sun sabbacin sumbanci hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa rijlaihi da ma kafarsa kamar da muka ambata wannan riwaya tana cikin sunan ta limamu an-nasa'i da ibnu majah haka nan abu dawuda ma ya fitar da wani abu kwatan kwacinta da lafazin cewa kamar yadda yake a cikin sunan ta abu dawuda cewa lokacin da wafdu abdul qais suka zo madina sun tai sun sun sumbaci hannu da kafar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala hadathana waqi'un an sufyana an an ziyad ibn fayyad an tamim ibn salama anna aba ubaida qabbala yada umara rahmatullahi alaihima qala tamim al-qiblatu sunnah wannan kuma ta hanyar waqi' bin al-jarrah ibn malih ar-ru'asi babban malami wanda ya rasu shekara ta 197 daga cikin rijalul jama'a daga sufyan wa thawri daga ziyad ibn fayyad al-khuzai mutumin garin kufa daga tamim dan salama shi ma ba kufe ne yace abu ubaida ibn al-jarrah sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sumbanci hannun umar dan khattab radiyallahu anhu wa an abi ubaida qala tamimun sai tamimu yace al-qiblatu sunna sumbantar hannu sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan riwaya al-imam al-baihaqi ya fada ita a cikin as-sunan al-kubra haka nan al-imam al-baghwi husayn dan mas'ud a cikin littafin sa sharh sunna sannan yake cewa bayan da ya kawo shi lafazin shi al-baghwi shine fa akhadha bi yadihi fa qabbalaha sai ya kama hannunsa sai ya sumbance shi sai tamimu yake cewa kanu yarawna annaha sunna sun kasance suna ganin cewa sunna ne wannan lokacin da sayyidina Umar ya tafi ƙasar Sham ran gadi din nan ne yana halifa Abu Ubaida shi kuma yana gwamna a can shine ya yazo ya tare shi ya sumbance shi sannan suka koma gefe suna kuka suna tuna baya ina fata mun gane wannan dukkan yana mana sunnanci da halascin sumbantar hannun wani mutum قال حدثنا سفيان عن مالك عن طلحة قال قبل خيثما يدي قال مالك وقبل طلحة يدي daga yace khaythama ya sumbanci hannuna sannan shi ma yace talhatu ni ma ya sumbanci hannuna to wannan al'amari na ta'attaqabi al'amari ne kamar da zamu ga mu zai zai fada a kasa wannan da yace talha gashi ne yace talha ne dan musrif wanda yake mishi lakabi da sayyidul qurra ya rasu a shekara ta ɗari da goma sha biyu. maliku kuma a nan da aka faɗa malik ne ibnu mighwal al-bajali ɗaya daga cikin ubbadu ahalil kufa wa thiqatihi ya rusu a shekara ta 159 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma Khaisama shine ibnu Abdurrahman Tamim kuma ibnu Salama waɗannan guda biyu tabi'ai ne guda biyu sai yake cewa fa'idatu ga wata fa'ida takbilu yadil ulama'i wa ahli salahi mustahabbun sumbantan hannun malamai da mutane masu nagarta mustahabbi ne wa kaza takbiru yadil walidaini hakanan sumbantar hannun mahaifiya ko mahaifi uthira anil imami al-bukhari rahimahullahu qawluhu qawluhu li shaykhi an hakaito magana imamu al-bukhari da ya fada wa malamin sa shine ishaq ibn rawiya yace masa ata'adhanu li an uqabbila rijlak algafata malan zaka bani dama na sumbanci kafarka wa fi kitabi majma'i zawaid al-haythami min riwayat at-tabarani anna yahya ibn al-haris kala laqitu wasilata ibn al-asqa na gamu da wasilatu dan al-asqa fa qultu sai nace mishi bayata biyadika hadhihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallama nace mishi algaba malam wannan hannun naka da shi ka annabi mubaya'a yace kwarai kuwa qultu fa qala na'am qultu sai nace mishi a'atini yadaka uqabbiluha to don Allah ka bani hannun nan da ya taba taba hannun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ni kuma sumbance shi fa ataniha fa qabbalaha sai ni kuma shi hannun sai sumbance shi wannan a cikin majma'uz zawaid na al-haythami hakanan ibnu sa'ad ya fitar a cikin tabaqat ai da fitar da hadisin ta hanyar yahya ibnu abbad daga malik to wannan kenan a takeice dan haka abinda za a iya cewa a jumlace shine idan mutum ya gaisa da wani babba mahaifi ko sarki ko gwamna ko wani babban malami ko mahaifiya ko duk wani wanda kake ganin darajarsa babu laifi sai ka kama hannun sai ka sumbanta wannan ya halasta mustahabbi ne babu laifi musamman idan bai saba wa irin al'adun mutanen da kake rayuwa a cikinsu babu laifi a a suna yin wannan kuma hayya shahara a bayan a tsakankaninsu a hatta akwai riwaya cikin da cewa ran da sahabbai suka gudu dinnan a yakin yakin wato abin nan tabuka ne ko a ba tabuka ba hunain da suka dawo din su sun dinga sumbanta hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan Ka'ab dan Malik da waɗannan abokai nashi guda biyu lokacin da labari ya zo Allah ya saukar da tubarsu da kataballahu ala nabi wal muhajirin wal ansar zuwa ƙarshen wannan kisa sun zo sun sumbanci hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da al-abhari ya ambata to dan haka sahabbai suna yi tsakankanin su da kuma tsakanin su da na gaba da su zai dan sabit wata rana ya sumbanci hannun sayyidina abdullahi dan abbas duk da ya girma abdullahi dan abbas a shekaru kuma ma malamin sa amma duba igwa ga daraja abdullahi dan abbas da sharifantakarsa amma al-Imam Malik cikin malamai ya kyamaci ya karhanta at-takbir ya karhanta ala qawaidihi al-ma'rufa bisa ka'idojin da aka sani na mazhabin Maliku na saddud zari'a me yasa Maliku ya kyamata yace saboda yana iya zama zari'a zuwa ga girman kai zuwa ga takabburi idan mutum ya saba cewa dan an gaisa da shi sai an sumbanci hannunsa in wani ya zo ya gaisa da shi bai sumbanta ba zai ji haushi zai ga wannan ya raina shi ko in jiya ka sumbanci hannun yau ka zo kana sauri kawai ka gaisa da shi ka wuce to sai ga cewa yau ka mishi rashin kunya ko ka mishi raini da haka maliku sai ɗauki wannan ƙa'ida ta saddu zari'a sai ya karhata ina fata mun gane wannan amma dai babu laifi ana iya yi alawajin kurba don nuna kyautatawa ga manya da shugabanni ba tare da an mai da shi abu na ainihin wato girman kai ko jabberanci ba babu laifi game da wannan sannan kuma ba shi daga cikin abin da musulunci ya da shi irin abin da mutane suka kawo masu tunani irin na turawa wanda suke sumbantan hannun mataye wato ajanabai dama gaisawa da ita ma ba halas bane amma kuma idan ya gaisa da mace ajnabiya ita da kanta za ta miƙa mai hannun zuwa bakinsa sai ya sumbanta mijinta kuma na tsaye yana washe baki kaga wannan dai yusanci ne wannan ba ba daidai bane ina fata mun gane wannan to wannan ke malam yace babu rajuli yusaghiru ismal rajuli babun da ke bayani akan halascin yin tasghiri ga sunan mutum ma'ana ka kira mutum da suna wanda akwai saggarawa a tasgir shine a canza suna daga sigarsa ta mukabbar zuwa siga ta tsigalau kamar yadda malama wasu suke ce mashi ko abinda yake ce ma ainihin wato karantawa da akwai shi da hausa akwai shi da turanci na ingilishi akwai shi da larabci da hausa akan ce misali a ce ɗan kaza wata 'yar mota ko wani ɗan gida ƙarami kenan ko bature ma yana da shi da eagle sai ce eaglet star sai ce starlet shi na yake ce ma abin nan a tasgir to a larabci akwai agrat da suke sa a yi tasgir yana iya zama domin bayani akan girman abu taqlilul hajam kamar da za a ce rajulun rujayi rajulun rujayi ana nufin kankani ne mutumin ko jabalun jubayil wani dan dutse akwai kuma yana zuwa littahqir littahqir idan kana so kana abun ba mai daraja bane kamar rajul din yanzu kana nufin wani wanda bai kai ya kawo bane ko dukiya wadda wasu yan kudi kaga wulakantawa ne ko ko ko a ce wata yar wata yar kasuwa anan kana nufin wanda bata kai ta kawo ba ku da Allah ka samu mun wata ƴar atamfa mana zan yi kyauta da ita kaga wannan duk kana faɗa ne da nuna cewa abun maras daraja balarabi ma yana yin wannan litahqiq sannan akan yi dan kuma taqribuz zaman aw al makan wanda za a ce qubayla subhi ai kurkusa ko bu'aidal maghribi dan kadan bayan magriba kaga wannan zamani kenan haka nan ana iya taqribu zaman kamar a ce tuhaita shajara tuhaita shajara fuwaika fuwaika durj dan sama kadan da teburin misali laka idan mutum zai tasgirin sunan wani ya zama yayi tasgirin ne ana yin shi kuma dan at-ta'zim ko dan al-hanan nuna kauna ko girmamawa zaka iya ce ma danka kai dan dana ya bunayya kaga wato hanan ƙauna ce to babu laifi idan an yi tasgirin sunan mutum don wani ya halasta da irin wannan manufar shi ne mala yake cewa haddasana waki'un allaisin an mujahidin annahu kariha an ya kula rajulu zayya daga alwake bin jarrah daga lais kuwa ibn abi sulaim kenan anan daga mujahid ibn jabar annahu kariha cewa mujahid din yana jin kyama baya so an ya kula rajulu zayya a ce kai jimana shine ma'anan zayya a mutum irin kiran kasuwa wannan makruhi ne da babu mutuntawa a cikinsa wa haddathana waqi'un an sufyan an abi su'ad an abdullah ibn muhammad ibn al-hanafiya annahu sami'a rajulan yaqulu ya hayya fanahahu wannan isnadin har ila ta hanyar Sufyanu daga wani mai suna Abu Su'ad sai dai malami taliki a kasa yake cewa ya bincika kwata-kwata daga cikin masu riwaya daga Muhammad ibn al-Hanafiya dan gidan Sayyidina Ali din nan to bai ga wani mai suna Abu Sa'id ko Abu Su'ad ba yana ganin kuskure ne na inji wallahu alam yace aka ce ya ji wani mutum na cewa ya hayya kai jimana yana kwala wani kira fana hahu ce kai dan mutumin nan juma'a sai ya hana shi ce ba kyau haka wa dasana habs an isa ibn al-musayyab an ibrahima daga habs ibn ghiyar an-nakhai kenan daga isa ibn al-musayyab al-kufi alkalin kasar kufa wanda yayi alkalanci lokacin sarautar Khalid ibn Abdullah al-Qasari wani wani sarki din da ake tuhuma da nasibanci shi wannan malami ba kufe din nan malami ne wanda ya dade a duniya amma kuma malaman hadisi suna rawata shi sai Imam nasai sai Ibn Ma'in su zara kuka ne sun ce mutum ne mai rauni to shike riwaya anan daga Ibrahim an-Nakhai Ibrahim aka ce annahu kariha kull shay'in akhiruhu awwaya yana jin kyamar duk wani abu wanda karshen shi akwai irin wannan awwaya wato cewa kai jimana ko ana kwala wa mutum kira to a a ƙasa ga shi wani ta'aliki wanda za mu karanta shi saboda muhimmanci sai ce at-ta'ayihu as-sautu yakunu bin-nas wal-ibli shine wato kira irin kiran da ake yi maraqumi wa minhu ya ya qala ibn al-athiri ayyah bi fulani idza ayyata bi fulani idza da'awtahu wa naraytahu zaka ce ayyatu bi fulani idan ka kwallawa mutun kira yace laqad nahal islamu anil lamzi wat tanabuzi was sukhriyati bil akharin musulunci ya hana zunde da jifan mutane da maganganu ko laƙubba marasa kyau da kuma yi musu izgiri faƙala subhanahu fi sautul hujurati Allah yake cewa ya ayyuhal ladzina amanu la yasqa qaumin min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhunna wala talbizu anfusakum wala tanabadu bil alqab Allah yace ya kuma milai kada kada wani ku ya dinga yin wani sukuriya ya dinga wani zolaya ko isgilanci tayyu ma ya fi shi alkhairi a gurin Allah kada wasu mata su dinga yin wasu mata isgilanci tayyu ma sun fi su alkhairi a wurin Allah Allah ya ci gaba da cewa wala talmuzu anfusakum kar ku dinga junan ku zinde wala tanabazu bil alqabi ko ku dinga jifan junan ku da sunaye iri daban-daban a jahiliya kowa ya kasance yana da wani lakabi da ake kiran shi da shi wani nickname sai Allah ya hana da haka mala ya ce famin al'adabi al'islam na da gaskin ladubba a musulunci an yadda uwan nasu bi am an yadda uwan nasa bi asma'i a kira mutum da sunansa na yanka au bi sifatin yuhibbuna ko da wata siffa da yake so au bi kunyatin yuhibbuna ko da wata alkunya da yake so wa kadin farada al-muallifu bi hadhihi al-ahadith وذكرها في كتاب مسنف wannan hadisan al-Imam Ibn Abi Shayba ya kadaita da riwayar su sauran malamai ba su rawaito da su ba su rawaito su ba kuma ya saka su a cikin littafin shi al-Musannaf da aka kira mutum da sunan shi da yake so sunan shi Muhammad ko Ahmad ko Isa ko Nuruddin ko me ka kira shi da sunan shi ko ka kira shi da wata alkunya da yake so Abu Sumayya Abu Zakariya Abu Hafsa Abu Ubaisa duk sunan da yake so ka kira shi sanannen suna gare shi ko muna gane ya zama ko kuma yana da wani lakabi ko wani mukami algafarta malam ranka ya dade honorable engineer barista doctor fargasinan lakuba iri daban-daban waɗanda mutane suna jin daɗi idan ka kira su ci suna jin daɗin ka kira su da waɗannan sunayen ko alhaji ko mai gida ko yallaɓai ko ofisa ko wane ne karka kira mutum da sunan da ka san baya su wani suna ne mummuna ko mai mummunar ma'ana ko kira irin na 'yan tasha ko ira kira irin na 'yan na 'yan duniya marasa marasa mutunci koda kuwa a ce sunan sunan sai ko kuma lakabin lakabin sai amma ta yi yanzu ya tuba ya daina irin wannan harkar ko baya so ana kiran shi ne alhalin baya so yanzu irin yadda shata yake faɗi Allah ya gafarta mishi cewa ɗan yanzu samari ɗan ƙwallo to da wuya ka samu wani ustaz yanzu bai taɓa yin ƙwallo ba ko har malamai baka ji ana fira da su a BBC ba a menene kusan malaman ku kowa sai ka ji yana faɗan lamba kaza yake bugawa kuma ba malami ne fa yanzu to sai ya zama da wata kila da ana kira mai wani suna na ƴan ƙwallo Pele ko Ronaldo ko wane ne ko yanzu kuma tsakani da Allah ya zama malami ya kaga wulakanci ne ka kashi wannan sunan musamman inda ke cikin darajar shi da sharafinsa kawai a zika ce mashi kai messi wa kake ce messi ce wancan malamin islamiyya ai da tare muke muke buga ballon shi kaga wannan akwai cin mutunci a gaban ɗaliban shi ko kuma waɗanda suke ganin girmansa ko ko kace mashi ƙaura ko ko ko ko me ake ce masu sunayen yan tauri iri daban-daban din eh goje ko mai dawa misali da ire-iren su kuma ya tuba bai dace ba wannan duka shari'a ta hana jama'a ina fata mun gane wannan babu kyau ire-iren waɗannan a laƙubba da ake kiran mutane da su na wulaƙanci sai mu ce da malai ke cewa babu ma ja a fit taqannun babun da abin da yazo game da hukuncin yin shigan ninja a taqannun musamman ga maza ina hukuncin mutum ya lullube fuskar shi ba a ganin komai sai idanunsa ina hukuncin haka malam yace haddathana Isa ibn Yunus an al-Auza'i an Musa ibn Isma'ila a a an an al-Qasim ibn Mukhaymara qala qala Luqman libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya iyyaka wattaqannu fa innahu makhunatun bil-layl aw qala madhallatun bin-nahari shakka Abu Bakr Ahmad ibn Ali al-Qadi daga isa bin yunusa ibn abi isa kasabi'i kenan wato dan uwan isra'il ibn abi isra'il ibn yunus shi isa bai riski wannan kakana shi abu isa kasabi ba yana da riwaya a cikin dukkanin kutubu sita daga imam al-auza'i abdurrahman al-auza'i daga musa ibn sulaimana musa ibn sulaimana al-qurashi kenan ad-dimashqi wani dan banu umayya shi kuma daga al-qasim ibn mukhaira abu urwat al-kufi wannan ya da hadisi a cikin bukhari amma ta'liq da kuma muslim da al-arba'a yace luqmanul hakim yace wa ɗansa ya bunayya iyyaka wattaqannu na hana ka yin ka rufe idanka fa innahu wannan abun mahunatun billayl alamar rashin gaskiya ne da ha'inci haka ganka a daddare ka rufe fuskarka aw madallatun bin nahar ko kuma wato alama ce ta wulakanta kai da rana wannan riwaya al-imamu abu nu'aymin ya kawo ta a cikin littafin shahidul auliya ta wannan hanya da limamu al-bagawi a cikin sharh sunna ta hanyar imam malik imam malik ya kasance yana kyamar rufe fuska yace illa min harrin aw barad sai in tsananin zafi ko sanyi wa ma alimtuhu haram yace amma dai ba haramun bane yace walaysa taqni'u min libasil ladina kanu min khiyarin nas sannan bai daga cikin sutura irin ta zaɓaɓɓun mutane wara wa kuntu ara man yuqanni ra'sahu fi shita'i min al-barad yace wanda yake yi saboda sanyi babu laifi wa qala yace balagani annas sukaina bint al-husayn ra'at ba'da waladiha muqanna'an ra'sahu fa qalat lahu ik ukshuf ar-ra's sukaina yar gidan husaini wannan waliya ta ga wani danta ya rufe fuskar ta ce mashi buɗe fuskarka fa innal qina'a zinatun bil layli mazallatun bin nahari tace yana iya zama kwalliya da dare amma da rana to a a wulakanta kai ne ba daidai bane malai ya ci gaba da cewa wa haddathana yahya ibn yaman an minhal ibn khalifa yahya ibn yaman al-ajli shi ma bukhari ta da hadisin sa amma a cikin al-adab al-mufrad da muslim da al-arba'a daga minhal ibn khalifa abu qudama kenan wannan malami ne mai rauni imamun nasa'i da da alukairi sirrin tashi daga abida abida an abida ibnu abdurrahman as-sulami kenan qala yace ra'aytu tawusan alaihi maqna'atur ruhban na taba ganin tawus ya sanya abin rufe fuska irin na yan coci yayi shiga irin ta mutanen kasar su kenan ta dimashq to bari mu bar wannan anan saboda minti 30 din shi ta cika kar mu shiga haƙƙin wani littafi musamman da akwai maganganu da suka saura game da wannan insha Allah sai al-imamu ibnu abi dunya a cikin wannan littafi nashi makarimul akhlaq ibnu abi dunya za mu fara daga inda yake cewa shi ma daga farkon littafin yace bismillahir rahmanir rahim rabbi a'in alayya yace kala haddathana shaykhu al-imamu al-hafidu عبد الواحد بن عبد الرحيم قال حدثنا أحمد بن ش... أحمد ابن في شعبان سنة ثلاث وأربعمائة قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أحمد بن عبد الوهاب السلمي قال حدثنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن عمر قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبيد القرشي المعروف بابن أبي الدنيا ابن أبي الدنيا يتشي قال حدثنا علي بن الجعد الجوهري قال حدثنا قال أخبرنا مسلم بن خالد عن العلاء ابن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال دقمال منسى علي بن الجعد الجوهري دق مسلم ابن خالد الزنجي مالم إمام الشافعي إنن مفتي مكة وان يرى شكرا تقليد التمانين shi kuma daga al'ala ibn abdurrahman daga baban shi daga abu huraira Allah ubangiji ya kara masa yadda abu huraira ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce karamul mar'i dino darajar mutum shine kulawarsa da addini wa muru'atuhu aqlu a kunyarsa darajarsa mutuncinsa idan mutane da gwargwadon hankalinsa da zurfin tunaninsa wa hasabuhu dangantakarsa abinda ke nuna dangantakar mutum shine khuluquhu halayensa wannan isnadi ne da'ifi jama'a saboda raunin wannan malami mai suna Muslim ibn Khalid malami ne faqihi amma kathirul awham saduqun ne kathirul awham kamar yadda yake cikin littafin al-Mizan na al-Imam az-Zahabi da taqribut tahdhib da littafin al-jarh wa ta'dil na ibnu abi hatim al-imamu ahmad ibnu hanbal ya fitar da wannan riwaya haka na al-imamu abu abdullahi hakim ne ya saburi ta wannan hanya ne kuma ma har ya inganta riwaya da haka zahabi ya mai masa da cewa a'a ba hanya ce mai inganci ba haka na al-imamu al-qudai a cikin musnad shihab shi ma ya fitar da ibnu hibbana a cikin zafin sa mai suna kitabul majruhin min al-muhaddithina ta ta hanyar ma'adi ibnu sulaiman daga ibnu ajlan daga abu huraira wannan ma isnadi ne mai rauni domin ma'adi shi ma mutum ne da yake da rauni kwarai da gaske ya kasance yarwil maqlubati an istiqat kamar yadda malamai suka faɗa da haka hadisi ne mai raunin isnadi insha Allah sai malam ya ƙara cewa babu akramin nasi inda Allah wane ne mafi daraja a cikin mutane a wurin Allah qala dathana abu khaisama أخبرنا يحيى ابن سعيد عن عبيد الله بن عمر قال أخبرني سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة قال قيل يا رسول الله من أكرم الناس قال أتقاه أن تنبي منزل الله صلى الله عليه وسلم أكت يا منزل الله من أكرم الناس وانيني متم في درجة أورن الله منزل الله صلى الله عليه وسلم يقول أتقاهم كما كما كتينا فسر فدن الله إن أكرمكم عند الله أتقاكم wannan hadisi ne sahihi yana cikin sayar bukhari a wurare daban-daban haka na limamu muslim ya fitar da shi da ahmad da limamu addari dukkanin sa fitar da wannan hadisi قال حدثنا سعيد ابن يحيى القرشي قال اخبرنا ابي عن مالك بن مغول عن معلى عن مجاهد wannan isnadi daga mu'alla huwa al-kindi wanda wanda shi ma yana da matsala a riwaya amma wannan isnadi yana da shawahi ta hanyar abdullahi dan umar da yake cewa ataitun nabiyyi sallallahu alaihi wasallama ashira ashrati wata rana nazo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cikin mutane mu goma faja'a rajulun min al-ansari faqala ya rasulullah wani mutum cikin ansarawa yazo yace ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama man aka man akyasun nasi wa akramun nasi wane ne mafi hankali cikin mutane wane ne kuma mafi daraja cikin mutane sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce aktharuhum dhikran lil maut mai hankali wanda ya san ciwon kansa kuma mai daraja cikin mutane shine wanda yafi saura tana mutuwa wa ashaddu musta'idadan lahu kuma wanda yafi sauran tsananin shiri wa mutuwa ulaika humul aqyas waɗannan su ne masu kaifin basira zahabu bi sharafid duniya sun rike falalar duniya wa karamatil akhirah da darajar lahira wannan hadisi al-Imam Tabarani ya fitar da shi a cikin Mujamul Kabir da al-Mujamus Saghir ta hanyar da shi wannan ainihin wato al-Mu'alla Mu'allal Kindi da isnadi wanda yake yana da dan rauni kin haka nan Ibn Majah ma ya ruwaito shi ta wasu ta wata hanya daban isnadojin idan hada su suna iya karfafa junansu da kuma kasancewa matanin yana da shawahid malam ya sake cewa haddasana abu khaithama wa sa'id ibn sulaiman al-ahwal wato al-makhzumi kenan wannan sa'id ibn sulaiman al-ahwal ahwal majhul al-hali ne ba a san shi ba qala akhbarana yunus ibn muhammad an sallam ibn abi mu'ti'in an qatada an al-hasan an samura wannan isnadi shi ma yana da rauni ga an ana ta qatada ta al-hasan da ta qatada wadanda mudallisai قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم akace inji samura manzon Allah yace alhasabul mal wal karamut taqwa dangantakar mutum shine arzikin sa sannan kuma darajar mutum ita ce takawarsa wa haddathani muhammad ibn rabi abu abdurrahman al-asadi abu abdurrahman al-asadi qala akhbarana abdurrahim ibn zaid abdurrahim ibn zaid shi ma matruki al-ammi abdurrahim ibn zaidin ammi matruki ne hasali ma wasu malamai suna suna daukan isnadin da duk aka same shi a cikin matsayin na ƙarya an abi an muhammad ibn ka'ab al-quradi an ibn abbas qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama manzon Allah yace inji wannan ainihin wato riwaya mai rauni man sarrahu an yakuna akraman nasi duk wanda yake so ya zama yafi sauran mutane daraja falyattaqillaha azza wa jalla to yaji tsoron Allah madaukakin sarki wa man sarrahu an yakuna aqwan nas wanda da yake so ya zama yafi sauran mutane karfi falyatawakkal ala Allah azza wa jalla to ya dogara ga Allah wa man sarrahu an yakuna aghnan nasi falyakum bima fi yadillahi aw thaqa mimma fi mimma fi yadi mimma mimma bima fi yadi to ya zama abin da ke hannun Allah ya fi yadda da abin da ke hannun Allah cewa tabbas ne fiye da abin da ke hannun shi da dukiya wannan da isnadi ne mai rauni da aka riwaya bata inganta ba babu muhabbatin lahi li ahli al-karam babu da ke bayani akan Allah yana kaunar masu daraja mutanen kirki masu tsoron Allah malam yace haddathani ibrahim ibn sa'id al-jawhari qala akhbarana ahmad ibn yunus an fudayl ibn iyad an muhammad ibn ibn thawr an ma'mar an abi hazim an suhayl an sahal ibn sa'd qala قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم منزل الله yace inna allaha karimun yuhibbul karam Allah mai daraja ne yana son mutane masu daraja wa ma'alil akhlaqi Allah yana son kyawawan dabi'u madaukan dabi'u wa yubghidu safsafaha Allah yana kin safsafaha munanan dabi'u safsaf shine attafe asalin shi tace al-ard addani'a ƙasa mara daraja lalatacciya wadda ba ta noma ba ta da kyau amma duk wani abu wanda yake haƙir radi sayyi ana ce mishi safsa Allah yana kin halaye munana wannan hadisi al-Imam Ash-Shaykh al-Albani ya inganta shi al-Imam Tabarani ya fitar da shi a cikin Mujamul Kabir haka nan al-Hakim haka nan Abu Nu'aym a cikin al-Hilya haka nan al-Kharaiti a cikin tafin na gaba وحدثنا خالد خالد بن خداش قال اخبرنا عبد العزيز بن ابي حازم عن ابيه عن طلحه ابن عبيد الله يعني ابن كريز عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله wani isnadin ne sake kawo ta hanyar Khalid ibn Khidash ibn Ajlan Abu al-Haytham al-Basri daga cikin malaman su Imam Muslim ne wannan malamin ce wa haddathani Ibrahim ibn Sa'id qala akhbarana Abu Muawiya an Khalid ibn Ilyas daga Khalid dan Ilyas mu kiyaye wannan Khalid malami ne matruki kamar yadda Ibn Hajar ya fara cikin takribu tadib daga Ammunajir ibn Mismar to wannan kuskure ne na bugun inji wannan malamin sunan shi Muhajir ba Munajir ba Muhajir ibn Simsar wanda maula ne ga Sa'ad dan Abi Waqqas radiyallahu anhu kuma shi ma munkarul hadisi ne da haka wannan isnadi ne mai rauni kwarai gashi nan daga Amir ibn Sa'ad ibn Abi Waqqas an abihi wato daga sahabi Sa'ad dan Abu Waqqas Allah ya kara masa yadda qala qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama inna Allaha karimun yuhibbul karama jawadun yuhibbul juda Allah mai daraja ne yana son aiki na girma da daraja sannan Allah mai kyauta ne yana son mutane masu kyauta wa yuhibbu ma'alil akhlaqi yana son kyawawan ɗabi'u wa ya kirahu safsafa yana ƙin munanan ɗabi'u wa da sana dawud ibn amrin al-dabbi akhbarana yusuf ibn yaqub al-majishun an abihi an al-a'raj an ubaidillah ibn abi rafi' an ali ibn abi talib wannan isnadi ne sahihi ala shart muslim Imam Muslim ya fitar da shi haka Abu Dawud da Tirmidhi ta wannan hanya shi kuma malam ya kawo daga Dawud ibn Amr al-Dabbi wani babban malami wanda Imam Muslim ma ya rawaita daga shi Imam An-Nasa'i wanda rasuwarsa shekara ta 200 ne da 28 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta hanyar Yusuf ibn Yaqub al-Majishun ɗaya daga cikin manyan malaman Madina daga baban shi al-Majishun kenan daga al-A'raj daga Abdul Ubaydillah dan Abi Rafi daga Ali dan Abu Talib radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kana yaqulu fi du'ai cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana addu'a yana cewa Allahumma hdini li ahsani al-akhlaqi fa innahu la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa anta wannan yana nuni zuwa ga muhimmancin dabi'antuwa da dabi'a mai kyau ta yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake yin wannan addu'a akai-akai yana cewa ya Allah ka shiryatar da ni zuwa ga ɗabi'u masu kyau lallai babu wanda yake iya shiryatarwa zuwa ga ɗabi'a mai kyau sai Allah ya Allah ka kauda ni daga munanan ɗabi'u babu mai iya kautar da ni daga munanan ɗabi'u sai Allah kenan idan ka kana da ɗabi'u masu kyau to ka gode wa Allah gamdakatar ne daga Allah madaukakin sarki idan ka kana da munanan ɗabi'u ka dinga addu'a Allah ya raba ka in ya zama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ya cika dukkanin ɗabi'u na ƙwarai amma kuma yana yin wannan addu'a da kaga sauran mutane su yafi kamata su yi wannan addu'a Allah ka sa mu dace وحدثني محمد بن شعبة ابن جوان قال حدثني يونس ابن عبيد الأميري أخبرنا مبارك بن فضالة وند مدلسين شما أم محمد ابن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم جابر يتي منزم الله صلى الله عليه وسلم يتي وانا إسنادي ضعيفي نسبه لمبارك أنشان yace inna Allah ta'ala yuhibbu makarimal akhlaqi wa yubghidu safsafa irin da wacce riwaya ce qala dasana Sulaiman ibn Dawud Abu Dawud al-Mubariki qala akhbarana Abu Shihab an Sufyan an al-Hajjaj ibn Furafisa an Yahya ibn Abi Kathir an Abi Salamah ibn Abdurrahman an Abi Huraira anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala al-mu'minu غر كريم والفاجر خب لئيم wannan isnadi a isnadi ne hasan al-imamu amal ya fitar da hadisin haka na al-imamu abu dawud dawud abu nu'aym a cikin al-hilya da abu shaykh al-asfahani a cikin al-amsal da al-baghawi a cikin sharh sunna duka na fitar da shi haka al-hakim haka al-khatib a cikin tarikh ɗinsa ta waɗannan hanyoyi zuwa ga wannan ainihin wato sahabi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine Abu Huraira haka na Abu Dawud ma ya fitar da Tirmidhi da Bukhari a Sahih al-Mufrad ta wata hanya daban zuwa ga Abu Huraira wata ke da wani rauni dan kankani Abu da hadisi yake cewa al-mu'minu ghirrun karim shi mu'mini ghirrun ne wanda yake baya shiga sharaba shanu shine ma'anan ghirrun wanda yake damuwa kawai da abin da yake da muhimmanci a wurinsa da abin da ya shafi shi baya damuwa da abu mara amfani kamar yadda suka fassara cewa al-ghirru allazi la yashghilu nafsahu bi tatabbu'i ma la yanfa'uhu wa qad yadhurruhu shine wanda baya shagaltuwa ya shagaltar da hankalin shi da tunanin shi da energy shi da rayuwar shi akan abin da bai da wani amfani gare shi tayyu ma abu mai cutar da shi labarin siyasa budget din jiha kaza by election ai Manchester ta sai wani dan kwallo ta sai wa da Chelsea wani ai wane ya an bashi award shine actor mafi iya acting a America ai za a fita da wani sabon film daga kasar China duk wannan mai amfani shi amfani me zaka cin in ka san wannan ai ɗan ƙwallo kaza ai ɗan damba kaza ɗan wasa ai littafi kaza ya fito za a fito da na biyu shi ai series kaza yanzu a season kaza ake a zauna a ta irin wannan firan wanda babu CEE babu sadada kawai wahala ce da bata wa kai lokaci sannan mutum ya sa data a waya ya ta shiga irin waɗannan fitintunu da waɗannan bata lokaci yana bata kuɗin shi a banza da da lokacin shi to wannan bai daga cikin ɗabi'ar mu ko da bai zama aikin zunubi ba to dai mutum zai yi nadamar wannan lokacin da wannan asarar da ya ta lokacin shi da energinsa da kudinsa ranar alkiyama da masu malamai suna ganin irin waɗannan su ne irin sayyi'atu da Allah yake yafewa da Allah ya ce wai aku an sayyi'at su ne munanan ayyuka waɗanda ba su da zunubi zunubinsu kawai shine ɓata lokaci kai ne kallon kwallo kai ne kallon dambe kai ne bibiyar labarin yan kwallo da yan dambe da yan wasa da yan kaza da yan drama kana taɓata wa kanka lokaci ka sai mujalla ta labarin aure ta labarin bukukuwa hotunan kaza hotunan kaza kai ta shiga shara ba sharu sai ka ji wani ya cika kwakwalwar shi ya cika cikin shi da irin wannan labaran marasa amfani in ya zo na ya dinga jawabi yana musu sai ka ɗauka wani farfesa ne akan wata harka amma kuma harkar banza ce harkar ɓata lokaci hatta abin da ya shafi shari'a mun karanta ana in bai shafi ka ba ruwanka da shi ma'ana in baka da kuɗi aikin haji bai zama wajibi akan ka sai ka koyi aikin haji in baka da kuɗin zakka bai zama wajibi akan ka sai ka san nisabin zakka ka sanya aiki ba bai zama wajibi akan ka kaga dai addini in ka sani mustahabi amma baka sani ba baka yi laifi ba to ina ruwanka da labarin waɗannan abubuwa na shirme ta ruwanka da su mumini yana zama girru wanda kuma yake karimun mai sanin ya kamata mai mutunci wal fajiru shi ko fajiri khibbun shine allazi yajtahidu fi shay'in ladhi fihi madarra shine aka san wancan al-khibbu shine mai shiga sharaba shar shine mai kutse a cikin mutuncin mutane da labaransu mai kutse a cikin abin da bai da amfani gare shi yana ganin wani ya wuce wai wannan wannan yana yake yake ne naga kullun sai ka ganshi da wata sabuwar sabuwar shadda wannan dama ya wani ya sai mota wannan da ya goyo ta a mashin wai amare shi kenan ko kuwa wannan shine at-takhbib ina fata mun gane at-takhbib al-ifsad barna bata lokaci mutum wani ya tashi mai tafi ta anguwa kawai neman labari mara amfani ya ji labarin anguwan nan an ce akwai wata ta cikin shege aka zo garin zubarwa ta mutu iyayen da suka boye gawa aka rashe da zai da gawa yara ina ruwanka da wannan labarin amfani mai zai maka in baka san shi ba me ka rasa ba abin da ka rasa in ko ka ce sai ka san shi karshe ka bata kanka lokaci sannan mutum ya zo ya ta yadawa to shi mumini kamar yadda abin da yake faɗa mai sharhi abu sulaiman al-khattabi ko waninsa ya ce al-mu'minu ya kunu ala ghaflatin amma la naf'a minhu shi mumini ya kasancewa ala ghaflatin ya wofanta daga abin da bai da amfani ba ruwanka da abin da bai amfani yanzu me yake kai ma baka ma sani ba ana yin world cup ko ana yin wata mai sunan shi olympic ko ana za a nuna wani fim yau wani sabon fim primera da ake cewa za a nuna shi kai na ruwanka a wata sha ake nunawa a wata silma yawa baka ma sani ba to ka zan mu'minun gafire ke to ya fi maka zaman lafiya duk wani shirme da wata shiririta wata gasa da wata caca tseren dawakai kwallon polo kwallon kafa rigingimu na yau da kullun na siyasa tattalin arziki rigingimu da suka shafi kasashen waje amerika da china da faransa da isra'ila da wane ne da wane ne duk ba ruwanka da su ba su da amfani gari ka tunda kai ba malamin political science bane kai ba farfesa bane a international relations kai ba malami bane a abin nan a physical education ina ruwanka da wannan shirita ba abin da shafe ka da su waye sarauniya kyau oho kama baka sani ba wace kasa ta ci world cup last time da aka yi oho wane ne babban dan kwallon duniya yanzu wallahi baka sani ba baka da bukatar sai ka sani wanda ya sana amfanin me mushi ka ji mutum yana cewa wallahi sai sai mun yi maganin ku asuwa suna san suna san kudin su kana na a kauye kana shirme ai za mu sai yan kwallo wallahi za mu yi maganin chelsea kuma za ga mala dani ne ana bashi zai kira muku sallah ilimin zai wuce tarla muku kira wannan jama'a duka shirme ne da bata wa kai lokaci jama'a idan da zaka je kai wasan kwallo a matsayinka na mutum ka je ka buga wasan bal dan ka motsa jiki wannan babu wanda ya haramta ba wanda ya haramta malamai sun ce babu laifi kana iya yi dan nishadi ne motsa jiki ne akwai sharɗan da in ka cika su shikenan babu tsaraici babu kin yin sallah babu mugunta babu gasa da sauransu duk malamai sun wannan magana amma kai ka zauna a daki ka kunna TV awa wajen uku kana ta shura kafa ka kai ma kana tsaki kana wurgi da remote kana zagin rafali kana yayi fasha kaga wannan bata lokaci ne zama ina amfani wannan ko kana kallon wrestling ana ta naushin juna har jini na zuba wannan koya mutane rashin imani ne ba sannan kuma daga cikin tsiyan ita kwallo kallon kwallon kafa bayan an gama kuma a zo a zauna ita musu ni wanda ma ya fara mamaki musun da ake ba ga kuma a taba samun itibaki akan musun rantsaran tsare kawai da jahidar da juna da karyata juna wallahi kaza ne a ƙarya ne wallahi kaza ne ina amfanin wannan jama'a duk mun cika majalis ɗinmu da waɗannan wannan yana daga cikin wato at-takhbibu barnatar da lokaci da barnatar da kuɗi da barnatar da energy a bisa abinda ba shi da amfani sam mafi karanci zan maka asara in bai zan maka zalbi ba ya kamata musamman matasanmu wallahi mu kiyaye wannan shi sa kamar yadda zaman daure yake faɗa a hudu ba Allah ya saka mai da alkhairi ko kun san akwai researches da aka yi kwanan da suke nuna cewa akwai na ƙasa sosai a yanayin percentage na cin jarabawa ɗalibai a jami'o'i da manyan makarantu da sauransu daga cikin dalilan da suka jawo haka shagaltuwan matasanmu da kalle-kallen wasanni din so ɗaliban da aka yi samfulin aka yi sassan akan su kowa za a tara ɗan arsenal ne ko ɗan manchester ko ɗan kano pilas ko ɗan wacece yana da wani club da yake bautawa yana bin club ɗin nan sau da kafa duk abin da suke ciki yana sani yana da tantabar ɗin wasannin da za su da sunayen 'yan wasansu da kuɗin da ake ba kowa da lambar rigar kowa da kafin ma a yi wasan ya san su kwaɗin da za a saka gobe duk ya haddace wannan shirita ba zai kawo maka sunayen sahabbai al'asharatu bashir na biljanna ba ba zai kawo maka sunayen annabawa guda 25 din da aka mata alqur'ani ba zai kawo maka sunayen surori guda biyar a jere a sama alqur'ani ko a tsake shi ba zai kawo maka ba za ka iya ja mishi wuri uku a izu da alqur'ani ya karanta maka ba duk wannan ba zai iya ba kuma baya jin cewa wannan na ƙasa ne ko asara ce bai ganin komai baya azkar din safe bai yin na maraice bai halartar darasi na alkur'ani ko na sunna amma baya misa din waɗannan wasannin din mako zai biya kuɗi ya kalla zai sa data ya downloading ya kalla sannan ya zauna awa uku yana musu jama'a wani irin wani irin wani irin bata lokaci shabab din musiki sai mutum kuma ya gama bata wannan lokacin bayan shekaru sun mishi yawa kuma kuma ya zo ya lalace rasa me zai ta jama'a wallahi hatta wasan da muka ce din ya halasta na kwallo da samari suke ni na wuce daga samari suna wala tausayi suke bani wala tausayi suke bani saboda ina tuna mafi yawan matasan da muka taso da su a shekarun da muka yi irin wannan kurce ta kwallo da suka nace kwallai da suka zama yanzu wallahi ina tunawa sai in tausaya musu duk wanda kaga ya biye ma wasa wasa kawai sa gaba ko to ka tabbatar wannan mutum bai da mustaqbal jama'a rayuwar shi ko a sana'a ko a boko ko a arabiya ko a kasuwanci bayi da mustaqbal in yayi sa'a ya samu mustaqbali a wasan to ya ya ya ya muri nan kuma shi da malamin fiqhu bayani akan halaccin aikin da yake da sana'a da yake da abincin da yake ci kuma yanzu misali a gari kamar Kano duk yawan yan bal da ke buga bal a Kano yanzu da yamman nan idan ka je akwai da ga fili ya fi guda 30 kowa na yin nashi ana yin kwallo a cikin sun nan fiye da shekara 30 da suka wuce har yanzu ba samu mutum biyar da suka buga wa Najeriya ba har yanzu ba samu mutum biyar da suka zama manyan ƴan kwallo a Turai ba amma islamiyyin ƙasar ƙasar Kano Allah ramano aka yayi sun bugu da 500 hala wake magana 500 hala sun fi 2500 a shekara da suka wuce ma da ta alqur'ani masana hadisi masana fiqh daga cikin su matasan da da shekara 30 suke sa'o'in wannan ƴan kwallon wasu sun yanzu PhD gare sa Islamic studies da yawa lakcarori ne ‘yan siyasa ne alarmomi ne lauyoyi masana ilmomi attajirai kowa za ka samu a cikinsu to kaga bambancin a fili yake ashe ashe bai kamata matasan musu dinga bashi lokacin sa kan wannan abu ana ta musu wa'azi amma ba sa ji sannan kuma masu ba da haya ana buɗe gidajen waɗannan kallon kwallo a cikin al'umma ya kamata su tsoron Allah jama'a a daina yawan buɗe irin wannan gidajen ana ba da dama wurin ɓarna sannan ga caca da ake a cikin harka abubuwa da iri daban-daban ga sanan ababen ban takaici a takaice aka ce manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce wato fajiri shi fajiri shine wanda yake yin abin da ba zai amfane shi ba kuma yake bata lokaci akan abu mara kyau a a malam yace wa haddasani أبو الحسن الحمدلي قال أخبرنا عبد الرحمن ابن عبد الله ابن عبد الحكم قال أخبرنا طلق ابن السمح أن يحيى ابن أيوب طلق ابن السمح وأن شما ميروني مكي أي جماعة ميروني شما بذاك بي إسنا بذاك بي حديث شما عن حميد الطويل عن أنس بن مالك قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول أنس يتشي ناجم زم الله يناتشوا إن مكارم الأخلاق من أعمال أهل الجنة lalle kyawawan ɗabi'u suna daga cikin ayyukan yan aljanna wa haddathana muhammad ibn sulaimin qala akhbarana abdul aziz ibn muhammad ad-darawardi qala haddathana muhammad ibn ajlan an qaqa ibn hakim an abi salih an abi hurayra qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam bu'ithu li utammima salih al-akhlaq yace an aiko ni dan na cika kyawawan ayyuka ne wannan yana cikin bukhari da musnad imam ahmad ibn hanbal bukhari a cikin a sahihinsa da kuma cikin al'adabul mufrad duka ya fitar da wannan hadisi ta wannan hanya wa haddathana muhammad ibn al-husayn wa abdullah ibn abi badr qala akhbarana yazid ibn harun قال أخبرنا عبد الرحمن ابن أبي بكر الجدعاني كنا وانا شما ضعيف ne shi yasa isnadin bai mai rauni wannan isnadin irin na limamu Abu al-Qasim al-Tabarani yace ana Abdurrahman ana Abdullah ibn Abdurrahman ibn Abi al-Husayn an maqhul an Shahr ibn Hawshab ga wani ma wanda yake mukhtalafun fihi ikhtilafan kathira qala yace la a'lamuhu illa an Abdurrahman ibn Ghanam an Mu'adh ibn Jabal qala جاء رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم wani mutum ya zo gun manzon Allah ja a rajulun idan nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya rasulullah inni rajulun uhibbu an uhmada yace ya manzon Allah ni da ka ganni mutum ne da nake san ji ana yabona ina so in ji ana cewa nayi kyauta ko akwai laifi a haka ka annahu yakhafu ala nafsi yana tsoron kai zama shine riyali faƙala rasulullahi sallallahu alaihi sallama sai manzo Allah ya ce wa ma yamna'uka an ta'isha hamidan wa tamuta faqida to me zai hana ka ka rayu kar ana yaba maka kuma ka mutu ana misin dinka wa inna ma bu'istu ala tamami makari mahasin akhlaqi aini ma an ruwaito ni ne dan an aiko ne dan na cika kyawawan halaye to wannan dai isnadi ne mai rauni kamar da muka ambata daga cikin suka mata shi akwai al-imamu al-haythami a cikin majmu'uz zawaid saboda wancan abu abdurrahman ibnu abi bakr al-jad'ani sai malai yace kuma haddathana ahmad ibnu ibrahima qala akhbarana yahya ibnu ma'in an al-haytham ibnu ubayd as-sayyid al-haytham ibnu ubayd ibnu abdurrahman as-saydawi wanda wanda majhulul halin da aka muna zai yake cewa maqbulun yani inda al-mutaba daga baban shi qala yace qultu li zaid ibn aslam ar-rajulu ya'malu bi shay'in min al-khair mutun ne zai aikin alkhairi fa yasma'u dhakira lahu sai yaji ana ambatan alkhairi fa yasurruhu sai yaji dadi a ransa hal yuhbitu dhalika shay'an min amali to idan mutun ya haka shin aikin shi ya lalace qala sai yace wa man dhalladhi yuhibbu an yakuna lahu lisanu su' to wane ne a duniya kaji yana so a dinga zage shi ai babu wannan mutum a duniya ya kamata mu gane wannan zama babu wani mutum a duniya da yake so a zage shi da ka san da kake zagin wani kasancewa kana yin irin abin da baka so a yi maka ko ko wane ne ko mulefin da ya ba wanda yake so a zage shi kuma kowa yana so a yabe shi mu san wannan sai ya ce hatta inna ibrahima khalilar rahman kai hatta ibrahimu alaihi salam badadiyin allah ka ji abin da ya ce yana addu'a ya ce waje alli lisanin sidikin fil akhiri ya Allah ka sa harshe na gaskiya game da ni a cikin ‘yan baya alimam ibn kasiri yake cewa yana nufin iji alli zikiran jamilan ka sa a dinga kyakkyawan ambatona ba'adi a bayana uzkaru bihi ana ambatona wa yuqtada bi fil khair ana koyi da ni a aikin alkhairi annabi ibrahim yake addu'a fa yana cewa Allah ya bashi wannan falalar wannan isnadin shi ma saboda al-haytham ibnu ubayd al-sayyid din can shi ma mai rauni dama magana kuma mawqufiya ce wa haddathana yusuf ibn musa qala akhbarana waqi'un haddathana sufyan an abi an ibn abi najih an mujahid inda kaga waqi'u daga sufyan daga abi najih daga mujahid duk waɗannan mutane ne wato su su sufiyanu da su wakilu mutanen kufa ne ya ce ma'anar fassarar waj'alli lisanar sidikin fil akhirina qala sana alhasan kyakkyawan yabo wadda sani abdurrahman ibn salih qala qurana husayn al-ju'fi wadda sana an shayban an qatada wancan na da muka karanta isnadin shi kyakkyawa ne shi ma wannan isnadin shi mai kyau ne al-Imam Tabarani ya fitar da shi ta hanyar qatada din cewa fassarar wa tarakna alayhi fil akhir da Allah ya ce wa habna lahu ishaqa wa yaquba wa ja'alna fi dhurriyyatihi an-nubuwata wa atainahu ajrahu fid dunya wa innahu fil akhirati lamina salihin a cikin suratul ankabut ko kaza abin Allah ya ce wa atainahu ajrahu fid dunya mun ma ba shi ladan shi a duniya nabi ibrahim mai ma'ana haka ma'ana bai ladan a lahira a'a shine wannan abin da yake fada cewa wa tarakna alaihi fil akhirin ai qala abqalahu sana'an hasana Allah ya sa ana ta yaban shi a duniya ana ta labarin shi da musulmai da yahudawa da kiristoci duk suna cewa annabi ibrahim mutumin kirki ne nasu shine wa tarakna alaihi fil akhirin wa haddathani abdurrahman ibn qala qala haddathani husayn al-ju'fi an ibn uyayna anna ikrama su ila an qawlihi ta'ala ikrima aka aiko mai da tambaya game da fadin Allah cewa wa atainahu ajrahu fid dunya qala sai yace laqad ghusta alaihi fi baharin amiki yace wannan tambaya kuna zurfafawa a cikin neman bayani me yasa kuke haka faman anta sai yace mutum mai tambayar waye kai a wata riwayar an aiko wani ne a wannan riwayar kuma mutumin da kanshi ne qala sai yace sa'id ibn jubair sai dan jubair ne ya aiko ni in tambaya sai yace laqad alimta ai kai sa'idu ka san amsa ka je ka ci mishi ai na ce ka san amsa thumma qala sannan yace abu qalahu sana'an hasana Allah ya wanzar da kyakkyawan ambato gare shi ma'ana dukkanin addinai sun hada kan girmama shi sannan Allah ya bashi arziki ya bashi kyakkyawan suna ya ya bashi kyakkyawan baya annabawa da ma cikamakin annabawa duk zuriyar shi sannan kuma Allah ya sa duk mutanen kirki suna kauna Annabi Ibrahim to shine wa tarakna alaihi fil akhirin shine ma'anan fadan Allah cewa wa atainahu ajrahu fid dunya mun bashi ladan shi tun a nan duniya ma'ana idan kana aikin kirki a babu laifi ka dinga addu'a cewa Allah ya sa mutanen kirki su gani su yaba ki sannan kuma yabawar da ake yi ba zai cutar da kai ba koda ka ji dadin yabawar abin da ya cutar da kai ya zama yanzu ka wayi gari kana yi ne kawai dan ayaba ba abin da ke hannun Allah kake nufata ba yaban mutane kake nufata amma an ka nufaci Allah sai kuma mutane suka ga wannan abin kirkin kuma a ɗabi'ar mutane in sun ga abin kirki za su faɗa su yaba in sun ga abin banza za su faɗa su aibata to suka ga abin kirki sai suka faɗa wane yayi kaza kuma suka yaba sai ka ji daɗi to babu laifi ina fata mun gane wannan sai muka je kan littafi na gaba shine al-muntaqa min kitabi makarimil akhlaqi wa ma'aliha wanda asalin littafin game da muka ambata na malam Abubakar al-Kharaiti wanda al-Imam as-Silafi Abu al-Imam Ahmad ibn Muhammad ibn Ahmad as-Silafi al-Asfahani shine shi aikin tace littafin sai mu fara shi ma daga farkon sa da malam yake cewa babu al-hathi ala al-akhlaqi as-salihah والترغيب فيها babun da ke bayani akan kwadaitarwa zuwa ga yin dabi'u na gari da jan hankalin mutane zuwa ga hali na gari qala hadathana ahmad ibn mansur ar-ramadi wa ahmad ibn mula'ib al-baghdadi qala hadathana sa'id ibn mansur qala hadathana abdul aziz ibn muhammad am muhammad ibn ajlan an al-qaqa ibn hakim an abi salih an abi hurairah qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wannan isnadin mun ji shi a baya a wancan littafin annabi ya ce inna ma bu'ithu li utammima salihal akhlaq wannan ya cikin muwatta ta imam malik da isnadi wanda yake mai mai mai gidi shi malam a wannan malami al-kharaiti ya ruwaito daga malamin sa ahmad ibn mansur ar-ramadi ahmad ibn mansur ibn yasar al-baghdadi abubakar ar-ramadi malamin al-imam al-baihaqi al-imam al'imamu ibn majan rasuwarsa shekara ta 265 da shi da ahmad ibn mula'ib ibn hayyan shi kuma ya rasu shekara ta 275 wa haddasana ibrahim ibn abdullahi ibn junaidin al-khatami wa ibrahim ibn abdurrazzaq abdarir wanda yana da tarjama a cikin littafin al-khatib al-baghdadi tarihu baghdad bi karhi surra marra ya ce a ainihin a har kama a ce anguwa ce ko kuma gefen garin surra marra'a sunan gari ne haka ake ce mashi surra marra'a daga baya aka yi aka yi abbreviating din suna ya kuma samarra samarra gari ne wanda sarkin musulmi khalifa al-mu'tasim alallah shi ya gina shi a shekara ta 221 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya hawwala helkwatar mulkin Abbasiyya tashi daga Bagadaza zuwa Surramarra kamar da aka yi Abuja daga Lagos misali to sai zama babban birni ne kuma har yanzu birnin yana nan da yake yanzu baya daga cikin lissafin manyan birane a duniya amma wancan lokacin babban birni ne a duniya yana nan a gefen kogin Dijla tafiyar kilomita kamar 125 a ainihin arewacin birnin Bagadaza a ƙasar Iraki ta yanzu to a wannan garin aka ba su hadisi qala haddathana Ahmad ibn Abdullah ibn Yunus qala haddathana al-Fudayl ibn Iyad an Muhammad as-Sanani an Ma'mar ibn Abi Hazim an Sahl ibn Sa'd as-Sahili السائل قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله يحب معالي الأخلاق ويكره سفساء فهم وانا ما مجيش أبا يقول وحدثنا نصر بن داود الساغاني نصر ابن داود أبو منصور الساغاني آه شيكما يتي حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكير مالا منصور بخاري دنان أن سفيان أن حبيب بن أبي ثابت أن أخبرنا مي أخبرنا أم ميمون بن أبي شبيب عن أبي ذر قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبو ذر يجي النبي يجي مني يا أبا ذر اتق الله كي أبو ذر كتسورا الله حيث ما كن حيث كنت دك عندك وخالق الناس بخلق حسن kuma kai wa mutane ɗabi'a da ɗabi'a mai kyau ka rayu da mutane da ɗabi'a mai kyau wannan yana cikin sunan ta limamu tirmidhi kuma tirmidhi din ma ya ce hadithun ne hasan qala hadathana ali ibn daud al-qamtari wannan shi ma malamin ibn majah ne abul hasan ali ibn daud ibn yazid at-taymi at-tamimi yana da hadisi a cikin a cikin abin nan sunan ta ibn majah ibrahim al-harbi mai garibul hadis ma dalibinsa ya rasu ka ta 270 yace hadathana abdullahi ibn salih katibul layl wanda yake malami ne mai rauni katibul layth ibn salim ana da maganganu da yawa a kansa qala hadathana harmala ibn imran anna abas samiti sa'id ibn abi sa'id al-harwi wato maulani wannan ga abdullahi dan amr dan as al-mahali ka amin al-mahali haddathahu an abi an abdullahi ibn amr ibn al-as anna mu'adh ibn jabal arada safaran faqala ya rasulallahi ausini mu'azu dan jabal radiyallahu anhu zai tafiya sai ya ce ya manzon Allah kai mana wasiya mana qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi ibidillaha wala tushrik bihi shay'a ka bautawa Allah kar kai shirka ko mun kankancin ta qala ya rasulullah zidni yace ya manzon Allah ka ƙara mana wasiya qala annabi alaihi wasallam ya ce mishi idza asata fa ahsin idan ka bata wa mutum yi kokari ka dawo ka kyauta masa qala ya rasulullahi zidni yace ya manzo Allah ƙara mini qala annabi yace wastaqim ka tsayu akan gaskiya wal yahsun khuluquka kuma ka tabbata halayenka masu kyau wannan ma isnadi yana da maganganu akan sa da yake matanin yana da shawahid malam yace wa haddathana abu kilaba abdul malik ibn muhammad ibn abdullah ar-raqash mutumin basra ne ya zo na bagdada makahu ne ya rasu ka ta 276 qala hadathana abdurrahman ibn mubarak qala hadathana khalid ibn al-harith qala hadathani جرير سمعت جرير ابن عبد الله يقول قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي يجي ما جرير ابن عبد الله wannan kikkiawan sahabin annabi ya ce mishi innaka mur'un kad hassana Allahu khalqaka babu shakka kai Allah ya kyautata halittarka fa ahsin khuluquka khuluquka yi kokari ka gyara halayenka su zama masu kyau kaka zama kyar dan maciji qala hadathana ali ibn harb qala hadathana al-muhadir ibn ibn muwarri al-hamdani kenan as-sakwani rasul shika ta 206 qala hadathana asim ibn aujasa ibn rabah qala an abdullah ibn abi hudayl al-qanawi al-kufi yana da hadisi a cikin muslim shi wannan da tirmidhi ma da nasa'i an abi mas'ud al-badri qala kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu allahumma hassanta khalqi fa hassin khuluqi annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana addu'a yana cewa ya Allah ka kyautata halitta na ya Allah ka kyautata halaye yana daga cikin addu'a da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake Allahumma hassin khulqi kama hassanta khalqi kuma duk bawa musulmi Allah ya kyautata halittarsa dan haka Allah ya ce wa khalaqa fasawwa Allah ya kyautata halittar duk wani dan adam dan haka karkace wai sai in kana da dogon hanci ko kana da gashi yana yalo yalo haka irin na turawa ko laraba sannan zaka dinga wannan addu'a a'a kai ma mai kyau ko mun gane ka dinga addu'a kana cewa Allahumma hassin khulqi kama hassanta khalqi qala haddathana ahmad ibn yahya ibn malik as-susi wannan ya da tarihi a cikin a cikin tarihul islam mutumin kufa ne qala haddathana abu badr shuja' ibn al-walid ibn qais as-sukuni ken imam zabi mai tarjuma a cikin sirru alamin nubala qala haddathana abdurrahman ibn ziyad qala haddathana abdurrahman ibn rafi' an abdullah ibn umar qala kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yukthiru min ad-du'a yaqulu annabi yana yawaita addu'a yana cewa allahumma inni as'aluka as-sihha wal afiya wa husnal khuluq Allah ina roƙinka ka bani lafiya Allah ka zaunar da ni lafiya Allah ka bani kyawawan halaye قال حدثنا أبو يوسف يعقوب بن إسحاق القلوسي القلوسي قاضي نصيبين كينا وان قال حدثنا عبد الله بن رجاء الفدائي حكى كاوش الفدائي ما أنا كسكرة إنجيني أما الغدائي ده غيره yana daga cikin malamai masu hadisi a cikin Bukhari da Nasa'i da Ibn Majah Abu Dawud bai gamu da shi ba kamar da malamai suke fara wa haddathana Muslim ibn Khalid al-Zanji mun ji magana akan wannan malami ne mai rauni an ala ibn Abdurrahman an abi an abi Huraira an annabi sallallahu alaihi wasallam qala annabi yace karamul mar'i dinuhu wa muru'atuhu aqluhu wa hasabuhu khuluquhu wannan mun ji shi a baya al-imamu ibn Hibbana ya fitar da shi haka haka alhakim da baihaqi dukkaninsu ta wannan hanya shi hakim yace ma ya inganta amma zahabi ya mai mai da martani aka qala dasana ali ibn harb al-mawsili kenan qala sami'tu sufyan ibn uyayna yaqulu haddathana ziyad ibn ilaqa عن أسامة بن شريك قال شهدت الأعاريب يسألون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم yace na shaida cewa wasu mutanen ƙauye suka zo suna tambayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kullu suna cewa ma khairu ma uqiyal abdu menene mafi alkhairin abinda Allah zai bawa bawa qala nabi sallallahu alaihi wasallam yace musu khuluqun hasan kyakkyawar dabi'a shine baiwa mafi kyau da Allah zai baiwa bawa wannan hadisi ne sahihi قال حدثنا علي بن داود القنطري قال حدثنا سعيد بن سابق الرشيدي واتو ابن الأزرق كان أبو عثمان المسلم قال أخبرنا بشر بن خيثمة عن إسماعيل بن زياد عن أبي سليمان الفلسطيني عن القاسم ابن محمد بن أبي بكر عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر قال أبو ذر يأتي من زال صلى الله عليه وسلم يأتي قلت يا رسول الله أبو ذر يأتي ناتي يا من ذن الله ayyul mu'minina akmalu imana wani mumini ne yafi cikar imani qala yace ahsanuhum khuluqa dukkan mu'minai suna da aslul iman amma wanda yake da kamalul iman shine wanda yake da halaye nagari wa dasana ahmad ibn abdul khaliq bi kharqi surra marra wato ahmad ibn amr ibn abdul khaliq al-ataki kenan al-misri قال أخبرنا أبو خلف الحريري عن يونس عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من ذا الله يتي إن من أكمل الإيمان حسن الخلق للي كيكاوة نبيئة تنادق سكن أبن دكي ودى شكر إيمان قال حدثنا سعدان ابن يزيد البزاز wannan ma akwai kuskuren inji a nan jama'a bazzaz haka ya buga shi da da bizayi bil mu'jama wanda ma'anar shi shine dan koli ko mai sai da yaji shine bazzaz amma asalin sunan wannan malamin bazzar bizzai sumarra shi kuma ma'anar shi mai sai da kayan au bazzar mai sai da su dawa da masara da shinkafa kaga ko akwai bambanci ai ko bambanci kuma kawai wannan dugon da ke cikin zayin ne ka cire shi ko ka mai da shi qala akhbarana yazid ibn harun al-imam yazid ibn harun al-wasiti shaykhul islam wanda ya rasu ka ta 206 qala akhbarana muhammad ibnu amr an abi salama an abi hurairah qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan aw ta riwaya ahasinuhum khuluqan wannan ya cikin riwaya al-imam abu dawud da tirmidhi da isnadi wanda yake tabbatacce qala hadathana sa'adat ibnu nasr abu mansur abu usmana da muka ji a baya as-saqafi ببغداد وسعدان ابن يزيد البزار بسرة البزار بسرة مرعى قال أخبرنا علي بن عاصم عن داود بن أبي هند عن مقهول عن أبي ثلبة ثعلبة الخشني قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتي منزل الله يتي إن أحبكم إلي للي مفيا سويوا غرين أتكنكم وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة waɗanda kuma za su zama mafi kusanci da ni ranar alkiyama su ne a hasinukum akhlaqan wanda suka fi sauran kyan hali wannan riwaya al-Imam Ahmad ya fita da Tabarani kuma riwaya ce sayyiya jama'a duk wannan suna nuna mana muhimmanci da falalar ya zama halayenka na kirki qala hadathana Abu Badr Abbad ibn al-Walid al-Ubari al-Ghubari qala akhbarana Habban ibn Hilal qala akhbarana Mubarak Mubarak ibn Mubarak ibn Fadala ibn Abi ibn Abi Umayya mun ji magana akan shi a baya wanda yana da matsala a riwaya Abu Dawud da Tirmidhi da Ibn Majah su da hadisin sa da kuma Imam al-Bukhari ta'alikan amma qala akhbarana Abd Rabbih ibn Sa'id haddathani Muhammad ibn al-Munkadir an Jabir qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallama manzon Allah yace inna ahabbakum ilayya wa aqrabakum minni majlisan yawm al-qiyama ahasinukum akhlaqa wannan ita ce riwayar Imam Tirmidhi take da wancan matsala ta Mubarak ibn Fadal قال حدثنا عمر بن شبا الامام ابو زيد النميري البصري عمر بن شبا بلتافن تاريخ المدينه babban malamin hadisi ne yana daga cikin malaman da aka musu jarabawa lokacin khalqul qur'an yana daga cikin malaman da suka jure basu bu wannan dimuwa ba yace akhbarana amr ibn marzuq أخبرنا شعبة عن الأعمش سليمان بن مهران كنان عن أبي وائل عن مسروق عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي يقول إن أحبكم إلي أحاسنكم أخلاقا mafiya soyuwa zuwa gare ni cikin ku mafiya kyawawan hali wannan ma tana cikin riwayoyin al-Imam Ahmad ibn Hanbal a cikin musnadinsa qala da sana Ahmad ibn Musa al-Mu'addil al-Bazzaz Abu Ja'far kira qala akhbarana ibn Abi Zardi al-Abli qala akhbarana Yasin ibn Hammad قال أخبرنا الخليل بن مرة عن إسماعيل بن إبراهيم عن عطاء عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذا الله يتي ثلاث من لم تكن فيه أو واحدة منهن أبو بوا قدا أكو وند دبا يدسو كوكما با يد قدا يتكنسو فلا يعتدن بشيء من عمله duk abin da yake ma kai ya damu da shi sauran abin da yake yi duka bata kan shi lokaci kawai ke bai da waɗannan abubuwan guda uku ko kuma ba yi da wata cikinsu taqwallahi tsoron Allah ko a taqwa tahjizuhu an ma'asillahi tsoron Allah wanda zai katange ka daga yin sabo aw hilmun yakuffu bihi an safi da kuma dauriya haƙuri wanda zai sa ka kyala wawa bayan ya maka wauta karbi da shi aw khuluqun ya'ishu bihi fil nas da kuma halin kirki wanda yasa ka zauna da mutane lafiya indai baka da wannan halayen rika sauran ayyukan kama kama aikin banza kake inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana zaka rasa ayyuka na alkhairi da yawa zaka yi asara alkhairi da yawa zaka yi katobara da yawa wanda zaka sa a kwashe a kwashe alkhairanka a baiwa mutane قال حدثنا العباس بن عبد الله التركفي العباس بن عبد الله بن ابي عيسى كنم الباكسائي wanda yana da tarjuma cikin sirr alamin dubala ya rasu shekara 267 shi kuma yace daga al-fudayl ibn ishaq qala qala al-fudayl ibn iyad fudayl dan iyad yake cewa idza khalatta an-nasa fa khalid al-hasan al-quluqa yace idan zaka dinga cuɗanya da mutane zaka yi aboki zaka yi makwabci zaka yi sirkai zaka yi kaza to ka dinga cuɗanyuwa da mutanen kirki ka zo makaranta ne ka zo gari ne ka zo kasuwa duk inda ka je mutanen kirki zama su ne abokanka fa innahu la ya'du illa ila khair mutumin kirki la yad'u ba zai kiraye ka ba illa ila khair sai zuwa ga aikin kirki qala haddathana ibrahim ibnu abdullah ibn al-junayd qala haddathana al-walid ibn salih an sharikin an abi warqin an dahaki kala dahak yace as-sayyidu al-hasan al-khuluq jagora cikin mutane shine mutumin da ke da hali nagari wannan shine jagora cikin su ko da bashi da mulki qala da sana ali ibn harb قال أخبرنا إبراهيم ابن محمد الشافعي قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن عن أبيه عن القاسم عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لو كان حسن الخلق رجلا يمشي في الناس لكان رجلا صالحا ككاوان hali in ji Aisha Allah ya ƙara mata da tace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da a ce kikkiawan hali dan adam ne da ya zama daga cikin mutanen kirki masu yawo cikin mutane wa da sana Ali ibn Dawud al-Qintari قال أخبرنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير بن نغير بن نفير عن أبيه أن واس بن سمعان الأنصاري قال يتي أقمت مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نازونا تارد من زم الله صلى الله عليه وسلم سنة شكرا قدا ما يمنعني من المسألة إلا الهجرة باب أبن ديكي حناني من الهجرة يديكي أتكن سيو مسلم ما يمنعني من الهجرة إلا المسألة باب أبن ديكي حناني ya hana ni na yi hijira sai ainihin wato kan na je ina roƙo kan na zama da komai a hannuna je ina roƙo sai ya ce fa innar rajula idza hajara lam yas'al rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an shay'in qala sa'altu anil birri wal sa'alta anil birri wal ithmi qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam al birru husnul khulqi wal ithmu ma haka fi nafsik wakarita an yatsali alaihin nas yace saboda duk mutumin da ya hijira ya zama cikin ahlus sufa ya zama cikin talakawa ba yi da komai a hannunsa yace sai ya wayi gari yana tambaya anil birri wal ismi zai dinga tambayan abin kirki da banza zai tambaya san da ya kamata ya tambaya zai tambaya san da bai kamata ya tambaya ba zai roka san da bai kamata ya roka ba kuma gashi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa al birru husnul khuluqi biyayya Allah shine kyakkyawan hali wal ismu ma haka fi nafsika laifi kuma shine abin da ke maka kaikayi a zuciya wa karita an yattari alaihin nasu kuma kana tsoron mutane su ga kana yi wannan ya cikin sai muslim kitabul birri was silah sai muslim qala dasana ibrahim ibn al-junayd qala akhbarana abdul malik ibn maslamah al-basri dan yazid kenan al-fahmi abdul malik ibn maslama ibn yazid qala dasani ibrahim ibn abi bakarin ibn al-munkadir wannan da'ifi wannan mutumin samitu ammi muhammad ibn al-munkadir yaqulu samitu jabir ibn abdullah yaqulu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala jibril sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala allah ta'ala hadha dinun irtadaituhu li nafsi wannan addini na musulunci na zaba wa kaina shi mutane su yi shi walan yuslihu illa as-sakha wa husnul khuluq babu abin da ke gyara addinin mutum kamar kyauta da kyakkyawan hali wannan isnadin shi da'ifi ne kamar yadda muka ce قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن السراج قال اخبرنا محمد ابن مصفى ابن بهلول kenan yana da hadisi a cikin Abu Dawud da Tirmidhi da Abu Dawud da Nasa'i da Ibn Majah اخبرنا بقيه بن الوليد shi ma yana da matsala mudallisi ne قال حدثني Abu Sa'id قال حدثني عبد الرحمن بن سليمان عن أنس بن مالك لديك أنا وليب يأتي حدثني قال أنس يأتي بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما وترانا ما تعرض من زن الله صلى الله عليه وسلم إذ قال يأتي إن حسن الخلق ليذيب الخطيئة لليك كاوان هلينا نركد دزنبي كما تذيب الشمس الجليدة kamar da rana take narkar da kankara ma'ana a hankali a hankali in ka aje kankara a rana baka sa ta a ruwa ba baka mata komai ba za ta narke ta tsiyaye to haka kullun kana kyakkyawan hali zaka ci gaba da yin shi har sai ka narkar da dukkan munanan halayenka da zanubanka قال حدثنا أبو الحارث محمد بن مصعب الدمشقي قال أخبرنا كثير ابن عبيد الحذاء قال أخبرنا بقية بن الوليد أن إسماعيل أم محمد بن أبي حميد أن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص أن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سعادة بن آدم حسن الخلق daga cikin abin da zai bawa dan adam tsira kyakkyawan hali قال حدثنا العباس بن عبد الله التركفي قال أخبرنا محمد بن المبارك السوري قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثني زيد بن واقد عن مغيث بن سمي الأوزائي عن عبد الله بن عمرو آه abdullahi dan abu dawas yake cewa kila ya rasulullah aka ce ya manzon Allah ayyun nasi afdal wani mutum yafi falala qala kullu mahmumin kullu mahmumil qalbi saduqin saduqil lisan mutumin da yake da kyakkyawar zuciya yake da kuma harshe mai fadan gaskiya qalu saduqul lisani kad arafnahu suka ce mun san ma'anar mai fadan gaskiya fama mahmumul qalbi me kake nufi da mai mahmumul qalb qala attaqiyun naqi mai tsoron Allah mai tatacciyar zuciya la ithma fihi zuciyar da babu saban Allah a ciki wala baghya babu ta'addanci wala ghilla babu kiyayya wala hasada babu hasada qalu faman yali suka ce waye daga wannan kuma sai wane ne a kikkiawan hali قال يا رسول الله قال يجي الذين شئن الدنيا وأحب الآخرة wanda suke kin duniya kamar yadda Allah ya faɗa wala yajrimannakum shana'anu qawm ay adawatu qawm masu gaba da duniya masu kaunar lahira qalu suka ce wa ma na'rifu hadha fina illa rafi'an maula rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka ce tabija ba mu san wani mai irin wannan halin a cikin mu ba wanda yake gaba da duniya gaba ɗayanta in banda rafi'u bararan ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam faman yali wane ne mataki na uku qala annabi yace mu'minun shine mu'mini fi husnul khuluqin mai kyakkyawan hali wannan hadisi ne tabbata jama'a isnadin shi ya tabbata Imam Ibn Majah ya fitar da shi dan haka alal aqalli karka sake kaga ga wannan matakin na uku kaga su ma sahabbai suka ce ba su da yawa a cikin wancan matakin ku قال حدثنا علي بن داود الكنطري قال أخبرنا سعيد بن سابق الرشيدي قال أخبرنا بشر بن خيثمة عن إسماعيل ابن أبي زياد عن سليمان عن أبي سليمان الفلسطيني عن القاسم بن محمد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال يا أبا ذر لا أقلك التدبير يا أبو ذر كسني بابا أبن دي كيكاوان تاري أتكين بابا نكنا هنكا لمتن kamar ya zama ya iya tadbir ya iya manajin affairs ɗinsa wala hasaba ka husnul khuluqi babu dangantakar da ta kai kyakkyawan hali kyakkyawan hali ya fi dangantaka muhimmanci ko da aure zaka yi dubu mai kyakkyan mai kyan hali ka bashi ko ka aure ta kar ka dubi dangantaka idan babu kyan hali za mu saurara anan saboda ƙwarar lokaci sai Allah kan mu darasi na gaba fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullah